وذكر العلامة الشهاب masani الشهاب أحمد ya ambata البقري في كتابه نفه a cikin wato a cikin littafinsa na hudib أن السلطان أباه
to أباه موسى
inda sultana aba musa cewa dai sarki aba musa humu musa hamu musa tuku aba hamu musa wanda yake wanda aka sani da aba hamu musa sahibin tilmisan mabocin tilmisan في القرن الثامن a karni na takwas من الهجرة daga hijira كان يحتفل ليلة مولد ya kasance yana yin taro a daren maulidin manzala sallallahu alaihi wasallama matukar taro كما كان ملوك المغرب والأندلس kamar yadda sarakunan magarib da andalus suke yi fi zalikal asari a wannan a wannan zamani وما قبله da abin da ya gabace shi ونقل عن كتاب الراهب الأرماني rauhul arwahi da ku kitabi rauhul arwahi rauhul arwahi dai hutar da hutar da rawuka ko daga kitabun rauhul arwahi
نعم وكتاب نظم الدر da litta- da- da- da- da littafin nazamin durri والإكبار walƙibar kilahuma baki ɗayansu na, na, na, na mai kiyayewa ne abi abdullahi tunisi نعم أن المولى أباهم مع المذكورة na cewa dai maula abahammu a almazkur كان يقيم ليلة المولد ya kasance yana tsayawa a daren maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama ala sahibi abdul salatu wassalim bi mashwaratin min tilmisana da shawarar da ya samu daga tilmisan حفيدة yana tara taro يحشر ya shirfiya da yake tara mutane a cikinsa فيها a hassawa da ammawa كما شئت من نمارق a, ka- ka- الكوفة eh, ka sifanta abin da ka so daga irin shimfiɗu ababa wa- wa- wato ababen shimfiɗawa وزرابية مبسوسة da kuma shimfiɗu dai ababen shimfiɗawa ومسطنة wato wato na mariku maskufa da bare gani ababen shi ab- ababen shi- shimfiɗawa wazara biyu da kuma shimfiɗu mabsusa abin shim- abin shimfiɗawa ba ɗaurawa Eh, ومسطنة wabu suɗin da shimfiɗu wato su zara biyu kamar irin wannan liƙe-liƙen da ake a a sa yankuna a- a rufe bango نعم وموشات Mm.
وموشات da ka da wato wato da kayan ado نعم ووسائل wa sa'idu wa- wa sa'idu da majinginai biz zahab mugashatum abar rufewa da da- da- da dinare وشمع da fitila kal usduwanati kamar am- kamar kamar al'amudai ana sa fitila kamar al'amudi manya manya نعم ومواعد wa mawa'idu da kuma kayan ga- wa- wa- wato kabaki كالهانات kal- kal- كالهالات kal- kalhalati kai ka ce wato wato wasu manya manya manyan tu- a- a- tutoci ne نعم ومفا ومبا wama bakiru da da- wato da ababen zuba turaren wuta aba- ab- ababen zuba turaren wuta abar kafawa كالإباء kamar lemomi يخالها ya halu halin mubsiru tibiran muz- muzaban Wa- mai mai duba daga nesa zai zaci cewar a wani wani narkakken wa- wato wato wato wato abin dandakawa ne na zinare muza- muzaban abin narkawa نعم والفاض alal jami'i anwa al'adima ana zana kawo ba- jami'i- baki ɗayan dangogin abinci أنها أزهار الربيع kai ka ce ita fure ne na lokacin rabi'i وتشتهيها الأنعام hanfusu ya zama rawuka tana sha'a- tana sha'awarta
وتستلذها wata talazzuwa hannawaziru wadda a mu- idanu tana jin daɗin kallonta والخالد suna rayya hala arwahu a- a- a- to wai has- al arwahu wato kaz- iskoki yuhalidu husna rayyaha yana yana cuɗanyar kyan wato wato kanshinta والخامر ركب الناس فيها على مراتبهم a rutabun nasi jeri dangogin mutane yohamiru yana cuɗanya fiha a cikinta alamara tibihim kowa akan matsayinsa ترتيب irin اعتفال tsari na taro وقد ألت الجميع bajatal wa ƙari haƙiƙa kwarjini kwarjinin nutsuwa wal ijlal da girma alatil jami'u ko kuma alatil jami'a ta ta ɗaukaki kowa ta ɗaukaki baki ɗaya kowa ganshi a cikin nutsuwarsa da girma نعم ويعقوب ذلك wa yaqubu za- wal ijlali wato wa yaqubu zalika yana bi yana bin wancanan ka kuma ga gurin ga ga ga abinci ga kuma nutsuwa tana ta- ta- ta- ta- tana bin ah, wato yadda tsarin gurin yake نعم يعتقد المستمعون بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم a masu ji ya tafi suna ke wa- wato suna suna taruwa bi amdahil mustafa masu ji bi amdahil mustafa da yabban abin da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallama suna taruwa نعم wa mufakkira da wa mu- wa mufakkiratu da kuma aba wa- wa- wato masu sa tunani turagibu da take kwadaitawa fil iqla'i daga ciruwa anil asam daga barin zunubai يخرجون بها ya ya- من إلى فن to to ya harjuna biha suna fitowa da ita ta daga wannan fanni zuwa wani fanni ومن أسلوب إلى daga wannan tsari kuma zuwa wani tsarin
ويأتون ذلك الناس أيضا لهم نفوسهم suna zuwa daga wancananka daga da abinda rawuka take fari ta- wato wato take jin daɗi da shi take karsashi zuwa jin wato zukata kuma take karsashi zuwa jinsa والسلطان لم يفارق مجلسه a sarkin shugaban baya barin majalisinsa الذي ابتدأ جلوسه فيه.
wan- wanda ya fara zama a cikinsa كل ذلك بمرأة وسماء a, wannan kuwa a ta wato a ma- a magana ne da kuma majiya a tafili ake yi حتى يصلي هناك ثلاثة سنين yana kwana har sai ya yi sallar asuba a nan على هذا الأسلوب a bisa wannan tsari tamri lailatu maulidul mustafa da daren haihuwar al-mustafin zabi take shudewa نعم في جميع أيام دولته a baki ɗayan kwanukan daularsa أعلى الله مقامه Allah ya ɗaukaka matsayinsa a cikin aljannar illiyina وشكر له في ذلك.
ya- ya gode masa ya gode- ya gode gare shi a cikin wannan ko ya sakayya gare shi a cikin wannan aiki a wanda yake kyakkyawa آمين amin وما من ليلة غدت
ko da to wa ma min lailatin babu daga dare marar da ta shuɗe fi ayyami a cikin kwanukansa إلا ونزل wani zima fiha qasidatun sai ko an tsara wata qasida a cikin ta a cikin yaban an- annabi sallallahu alaihi wasallama أول ما ابتدأ للمسلم mabtadi'a ma- mabtadi'a ma- mabtada al-musmi'u bi zalika al-hafli al-azimi inshad inshadu Abu- a- farkon abinda ba mai ji yake farawa da shi a wannan taro mai girma shine wato wato wa- wato waƙoƙin yabo ثم يتلوه إنشادا sannan kuma wani fara fa- wani wani waƙoƙin yabon ya bi shi ما أرفع مقامه الألي al'ajabin abin da ya ɗaukaka matsayinsa wanda yake mai girma في تلك الليلة a wannan dare انتهت عبارة التقديم a- والتسامي ibarar da ta zo a cikin wato littafin na ɗibi ta ta tike da ta- a taƙai- da takaitawa
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
tare da jama'a da yawa kirka kirka da yawa a cikin da malaman da yake dawowa za ka ce da samun malamai da wani da wani da wani da wani wannan ya yi wannan ya yi wannan ya halitta wannan ya yi wato wato wani cikin wani ya yi da ake ma'ana ya yi da shi da ɗan da zai kuma da
saboda kawai a yi kwata kwafin kwanan kwa wai jiya na zo zan karɓi ɗaya wajen abubakar ya ce wai da bari yau sai mu je shi ma zai yi wannan ba
ku biya ne
sabon buwa gani zamanin haka yake ba
آمين آمين الحمد لله
Yana da ɗaliban baka mahammura da arziki. Ne da wani yawo. Ne da wani yawo. Idan wasu da shi an jima zai shiga arziki. mana kai cin mafi yana zaune a nan yana nan ya ba tafiya biyu ba a lokacin cin abin nan zai faru rojin zai ɗinsa fara wanda buga wani na wani na ba zan na wani ma wani ba kan kan na wani wani kan na wani abun ma bai yi ba to akwai da ya bari ya je ya yi ko zai haɗa su da wani zai fura da inda yake gaban malam ma ya shi hankali na ya karɓar sai ya
halalai eh to ai to shi ke ni ko shi ke wannan tsohon ma'aikaci ne ma fashe wucin su ne shekara sa ne yana yi. Wanda abin da ya yi kamar ɗan umarni ne na kansa a wajen mara duka ta ɗaɗe yana fasa da shi zai fasar da shi ne kuma da ran gaya ya kace ka sha ba ni da rance ne ka ce kal'uwa ka ma kon zai ce ka yi ban tsaye ka kana ya kace ya kace mai magana ma mai yake nufi a liman wani macin juma'a Allah ya sa su ne mai girma ya kawo ƙarshe a zuwa da yi na ce ma da ya buɗe makaranta ne da ta ko asibiti da kuma ta dare manya a sanakun mota da kyau amma da za a yi ba. ai daga haka haka haka sai da zai buɗe yadda yake ciki kuma wallahi da sai ake Allah ya ta kawo musu wata makata da suke sai shi da gina kafin ma tsarin malam haka yake ga tawadu'un ga karatu shi kan malam muka ce bayan maulidi ya babu da ya tace kuma ya tace musu na wannan shekaru a haka yake da mu duk shekara sun farkon da shekaru su rin malam shi sai malam ba na wannan da malam babu kashi wannan shekaru amma labarin Eh, amma malam ya fito ba malam ne yake fara fito na yi jami'u da ake malam malam fito wani shekara ma da na fara karatun ƙwar'ani na buɗe to ba wannan ba ce kowace tanti ne wannan mun da yi ta tanti za a binne a ne ba ba an kusa an kusa an ta kusa ake kira an ta kusa ake an kusa
malam amma da kake
zan buga mai waya su ɗaya za a buga mai Alhamdulillah. Salamu alaikum. Ya lafiya. Salamu alaikum.
ya fassara
خلاص لا رأيك يوك على الأسبوع ترى نظير بس السلام عليكم شو بدك تقول؟ ليه مو- عمدي السلام عليكم يوم الأسبوع تعال يا فئة. السلام عليكم يوم الأسبوع السلام عليكم السلام عليكم شو بدنا نتكلم السلام عليكم Allah ke Karan suwa, kai, ya wuce mun haka ne, ko kun zo ne yanzu kuna kai shi har ko ji. Yana baya jikin, ta kamata a ce kwamitin makaranta ta yi mara abu girkin kaza yau wallahi. Saboda ya samu kwarin jiki da zai fito haka. Kuma malami ba abin na ai. Na? Yan kawo na abu. a shi aka kame shi sai ya ce fa habba kaji asibiti kuma sun ma bibi ba ciwon kai kenan a da ciwon kai sun ma bibi ne mun samu mai abu ko Wani gida? Gidanka? Ya ake ma nura? Allah su gina suka dace da wannan ɗin kusan kala iri ɗaya ce kawai wannan sun tsaka ba masa wani baki ne wani wannan kara ƙafa ne sai ya ƙafa wannan wannan wani ko wanke shi ba sa yi ko wanke shi ma ba yi
an ba zo ba zo maliyaji ba ne cewa yana cikin abu ko ba ta yana gidan kaji roba ne roba yana gidan kaji ne ya na ke
ko a can ya sa toma a zai da ya cewa da shi yi ma ya ce ba ya yi ba yana wajen kwa
na su ɗi
ba na mun nasara
alamun na sa a ganta kawai nasara ba san ku ba ya san na kuma Allah zai san na kuwa shi a rikon ma sai su aka kawo su
mun gode ya ba kurin da ka aiko mu
an taɓa wasu haƙuri
kawai garin ta suke a rubuta shawaru ba suka kama
Allah wa da hawa ƙara kuma aka wallahi ban taɓa ji wannan ko bara ba da raƙumin ma da aka yi awwali ma aka yi ta mara ba da raƙumi a cikin malam ma'abu ya mana kanci an daɗe ɗin fa kuma ba mu daɗe da malam ma'abu yan ba a kara ƙumi guda kawai ya taho a ta haɓa ta mutu Gidajigan duk sun tafi. wala wani harkarsa yake a rage ka yake daman ba shi da aikin yi ne a lokacin ya mata dan muhammadu haka dan muhammadu ya ba shi da aikin yi ne da ya sami yana ɗan harkar don allansa ana ba shi kuɗi ana harkar koyarwarsa kuma yana da ƙarin Maluru ya za a yi ne ko na tafi ne?
to alamun na kwaya Ba ba na neman alamu, dil nake nema ne.
yawa abun da yawa eh
To a ga wasu kun to da abu za a duba ma wancan nan, in ba ku so da wannan ba kuma a yi tishi. Mala ba kan me yake ci ne mala abu kai. Ba zai iya ci ci mata ba ne. Wallah ba ka iya cin ci mata ba. Tumamin tuwo nake ci ne. Wallah tumamin tuwo nake ci. Eh? Ku gama mu je a duba in Allah ya ci da ku ta ba ku da kuɗi. Alamun ba ku da kuɗi wallahi. Wallahi ba ku da kuɗi. Wallahi kuna hannun ciye-ciyen wannan yama-yaman wallahi ba ku da kuɗi. Daga daga na haɗa ku na sa da koko. Awa alaji. Da ma kunun gyaɗa ne wanda ake sa mai madara amma koko kunun shayi. Kuna da matsala.
gani da muka fara da kokon ba ta rana daurewa da shi ga yi can na zuba maka ma ba ka ɗakin aka sa sakata ne a kullum na an wasan
دعانا لمولانا وزن زوالي وذكرنا بالخير وعلما فما زالت الدنيا وإنما هذه هدى عدد الرمي وذي بيان
kaga an gyara mun targaɗe to ya zo ya samu targaɗe suka suka zauna su ya gani din ne wasu magana a muraren da suka bari zai kawai gimsa ne سوى مبين
baya kurin kula su dawo.
manura duka ga kano don yaron nan kafin nan da ci da zani nan gidan su da ci da zani na yi mutuna ba sai mai kusan ita da kuɗi da zai ba ɗan iskan ya zai ka jafaru jafaru ya da cizo
Eh, dai ki kun ka fara yi.
kai umar wannan me faɗa Ba da ya sa mai wannan wani. Ah, wannan gaskiya.
ya ce akwai bakin fon da kuma 700 ya fi Dubu biyu da ɗari takwas da.
a gaya abin sai da karo aka an samu kuɗi zai ko Allah ya kiyaye karan nan wani ya zo ya kamun kuɗi har jan karɓa an je duba na sa sunan ka ranar ta kuta wallahi tallahi A kwatar mai, a kwatar mai. Wallahi ma abu kwayi ne ka so mu samu.
abu na tsara Yi wallahi kiyar ne mun haramci dan haramun. An wannan dan haramun ne.
ya ce muku Wallahi dan haramun ne.
aka ce ba duk mai ɗaukar kayan gida a gurin sa ba wanda ke kama kuɗi irin wallahi amma duk shekara ba waya yake mana ce za ku ɗauki kaya ba ce mai kuma san dole jaman amfani da su a wata ɗan garamin ne wai ba za a samu ba sai ran wale wasu sai shekara mai zuwa za a kawo muku sababbin kaya
ai dare kuma yanzu da an gama wale mu zai zo ya samu ana gama wale da an gama wata ɗayan nan dole mu zai zo ya samu
ba shalfan din na nawa ya ka ajiye ta cikin nan haka sai neman abu jiya jiya kana ta abin nan ba sai ba cikin nan
kana gun da tijo tabo da tijo a waya ba waya yana gida su za ba ma wannan a
a gashi nan gashi nan gashi nan
ran ka ciwo ta ka tsira mata ba kawo ganin shi ya wullata ciki wallahi amma ganin ya ce tana wajen ka dama kai ka bi ta a ka hankali ci shi ma adda ya koma ai za mu kawo ma da adda ya ta ku ba da aure na na zai iya tsaya adda Lafiya. Saboda ran laraba Allah Ina da iya za a ya dawo.
dawo.
Ya shi wani.
Allah ya bada. Allah ya Insha Allah wannan wannan ne.
ba na gidan su malali wannan malali ga su dan gogan su ba Wani tunan na malari.
kada su zo gida Halifa yawancin.
to na kusa da shi
A sami ba zai iya hadda ba.
to ai mutum ba su da ya da wani da aka yi aure yana karami
Kai za ka bani kuɗin cikon wannan kuɗin.
ni zai ba nan nake kana gida a cikin nan waliyan ba nan yamma ka wala ka ba ta kaddama taran nan a wannan kudin sanannen nan kasuwan nan
Kai ƙarfi. Wannan ko? Wannan nauyi ce aka ji ta ga ke yi. Nauyi ce ne. Guda uku ba kai, matsariyar ciya ce. Kana ci ba. Kana ci ba. Ai, a guda uku. An yi biyu gaba ɗaya. Ita ma na an yi rabinta, ta kuma ya fi rabi. Har ina zauna aka zo aka yi. A da sosai sha biyu da rabi muka zauna. Dan da a ce akwai wani mai rubutun a lokacin, da akwai wani rubutun haɗa zai dinga yi mutum uku da ajiye takardun a gaba. Wannan ana ba shi kafin ya rubuta wannan shi ma an ba shi gabansa. Kai ya aka yi? Ɗairu! Ya aka yi? zan zana cika za tu Ahmad, na na so ka ji ne. Gaskiya yanzu, gaskiya yanzu ana cikin talauci. Gida ɗaya za mu samu Dan ana maulidin Nur ta wani ta ajiyu. Wallahi ba gidan da za ka sai ba gidan da. Ya kasance su babbar sallah ce. Ba za a yi.
wata makarantar ma gaba ɗaya ba da kuwa ita na ta ba
Duk ba 'yan uwanka ba ne. Ka gudu da ɗan uwan ne, ɗan uwanka ko? Ne, shi ma ne.
Wannan na wannan rubin ne ba? Rubutun sa ne ba?
Shi ne wani mutum da ne. na bar wajen ba da kuɗi a wai ka ba rashi in ba ta tana aiki in ba ka da ita na ba ka
lagabata na za mu siyo man nan kuwa
wai fetur idan mai za ku je da wuri karfe kamar sha ɗaya ku je ku sai shi ku zo ku aji a yanzu ba a yi shi da gidan nan ko
kawai kuma ne ne dai ku je da wuri dai a dama saboda a yanzu in yamma ce an za mu je zan baya abubuwa ta ce mai 070
ta shiga
Halo da Tijo Muhammadu ne kana ina? To a gani ni na zo gida baka nan. To na zo na karba? To shi ke. Ka shi a nan. Da nan da minti biyu zai turo a kan. Minti biyu. Don ubanki jiya ba ki zama kwanta wasu mutum zo ana maulidin makarantar ku don ubanki. wallahi biyu ta wata kaka da Ƙura ki ki kamu. Wallahi in dai ba a kamun kaza ba sai an yi. Ba na son wani ni kaza ne ke so. Kaza ne ke so. Ni ba ma ba ta ci ne. Na ba ganin hukuncin kaza da kuɗi.
ba a zuwa ana sanar da mutum
Ba sa ne wani ba ma nema an ce kawai an ce mana ala kawai ce wani aka yi abin na rufe da huwar yawon da sai an cuce. Wallahi ku gaya musu masu yawon. Ku ce mai fulafulai ya zo ku je a buɗe a bani. wallahi a bada kuɗi mu tafi aje a lalubo muku wannan abu babu mu tafi suka raina a raina musu ina nan kala ba ya ƙwari Allah sa kuɗi Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina magana da Malam Mudassir haka ne Muhammadu ba. A iya zuwa a zuwa ɗauka yanzu. Kai ma ina son ganin ka za ka bani wannan abin na malabaran na makwalla. Eh ya ce ka bani jiya. Kyau a zo da kai ayi. Kyau Allah yadda. eh dole ka zo da yara akalla guda hudu ko biyar ba wai malam ni fa bai san malam ba a ko ba ka bane malam ba dinga yi ana yawwa kai au bakin fenti aka yi ko ana neman farin ciki ko zo ka ɗagan ku da baki ha ba ka suke muku eh kuma za ku ada kore ko kai ko bulu amma nan bakin ai sauro biyo ku zai dinga yi wallahi cika muku bambari ne wallahi sauro cizon ku dan wallahi nan sauron na wannan shekara baya tsoron sanyi baya tsoron kudin iska ne a to na gane shi'arin su ne shi'arin su ne haka ne shi'arin ku ne yayi yayi haka ai da awa tana da kyau sa ma suka ce a milik din dan ya dace da dan farfar fari sha'ari ne eh sha'ari ne wallahi ma na fahimci haka Allah ya babban shayi je je je bato da awan nan kana so ka tura wa ne
makalar wannan sati
wata kisan to haka ne haka ne na haka so ka tura tana nan ne. eh tana nan Apa? kai ba kun taɓa yi ba ma na an san da ku zo kawai bakin jan yaji ne kaya ne jan yaji ne a wani ai dama neman na rigima ne wani dama wani ai da hujja aka yi shi wani jan ni da jini shan jini kai a mara man salisu kai tuna baka gurasa ta tun jiya na bada kuɗi muka sha a an zo aka bada zu to kai to an yi hadda ka an gama na sai ka fara zuwa salamu alaikum ko ba da da ko ala mun dala fara zuwa zu yawwa kai ko biya tutu a wani Allah Allah sa dai karfin da yana in Allah ya ji Allah tallahi bani da tabbas yana nan ko baya nan. wallahi amma na ga an yi ɗan abin da ke ɗan abin da ke na ga suna da su sai wani abin da ke wani na ni da ku da abubuwa da ke ba ya ba ka ɗaga Salamu alaikum. Salamu alaikum. Eh, Aduwa. Ashafa, ashafa. Assalamu alaikum. Hadi mu bari ka ji a makarantar nan. Na rantsa da Allah, har yanzu ko babu abin da na rubuta. Ba a to, duk wanda ya gaya ma ƙarya ya yi. Ba wanda ya san ranar da za a yi wa. Yanzu na gaya musu. Sai ka ɗaga ji. Ah! Salamu alaikum. bawan da nasu ma a wa rashin mutunci irin tarihi na su a wa rashin mutunci ne yau sun kuma burin su a ada aka nasu inda su ma su suka raina mutane hankali sun sa ni a saba kuɗe sun wata wata ta zo da baka wata wanda shi da wata da abin da ba wani lokaci eh, salamu alaikum to wannan karfen da nan suka yana nan kuwa
Babbacin ya ji.
Yau ga nuna abu eh, zan yi- Aina. Ka san wannan kudin waye? Wannan ya ji.
Ah, Allah ya taimake mu
Za a sha aiki ke.
abu wannan ayyan A yau ba a yau da amana wannan.
ba A wallahi da amana.
ba ya dan wallahi da amana ai haka amana ta ma nuna wa zan shiga laraba
kai shirin nan na ba akwai shirin da na ko da yake ba nan na ba bane ba ne ba ne ina da wannan abu wajen guda nawa ne zan yi.
ma ina da shi
Ah, ha ba aka ci wani shehi Ah, ba na son irin ma wannan nuna yau ai akwai amana ko eh a wallahi kaci wallahi kaci kai hijja wannan
je makaranta aka tafi ta shiga kawo kawa da dubinka kawa da dubinka yawa
A makarantar ku ne kuka je?
na ji wani aiki
wannan usman ne Eh. wannan ina ne wancan
shago hakin gama gugan eh kin zo ma dagowa kina kallon mutane Hmm?
To ai yanzu za ka je ka yi a makarantar ku ko ba za ka yi ba?
wai ni yanzu awa na ba kusa gama awa
sana yi wa amadudin wayar
Allah ku amadudin da ya masa magana cewa amadudin ne zai zo ya sa ku ai magana malam Muhammadu
to amadudin baya nan
zuwa ni ni ka san me nufi na wajen haɗawas za a je a kai mai wallahi ana suna maulidi shi wa ai magana in dai za a yanka a biya kuɗi ana jibi maulidi a naka kayan waya ne Allah ya kusa Ina eh duk an yanzu da- da an zo ana gobe kawai a testing a basu Allah Allah ta aiki.
haba Allah an ne da ma- malaman ka yasi sati wallahi fulafulai ne ba fulafulai ba wa- kayan wayarin wallahi kayan sufikun suna abin nan kuma da yawan su a nan akwai masu kwana a cikin shagunan nan da yamma duk wanda motsi kaji a wanda suke abin nan wannan amma rikodin dai za a fa kake sa yi ba su ka sani kwana ba ana gudu